باب في الشفعة والهبة والصدقة والهبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب ya ce wannan babi ne na waɗannan abubuwa waɗanda ya yi musu tarjama na farko a shufa ana cewa a shufa ana cewa a shufa'a shine nasibin nasibin da abokinka yake so ya siyar misali gona tsakaninka da shi kun siya dubu ɗari biyu to yake so ya siyar da nasa nasibin to wannan shi ake cewa shufa wanda in an ce a shafi idan an ce a shafi to shi kuma ana nufin kai din ne wanda kake da haƙƙin ka siyi kason da shi abokinka yake da shi in kuma aka ce nasib to shi ne kashi ko fasentin din da kowanne daga cikin ku yake da shi haka na ana ce masa hissa kuma ana ce ma ships da waɗannan ibarat ne waɗanda su malaman fiƙo suke faɗa a fasentin da kake da shi sannan ba dole ba ne ya zamanto daidai zai yi misali fuloti guda ɗaya dubu ɗari ko dubu saya kowanne ba da dubu ashirin da biyar biyar auku kuma ku biyu ku saya ɗaya ya bada dubu ashirin da biyar ɗayan kuma ya bada dubu saba'in da biyar gaga kasunsa ya fi yawa kenan auku kuma ku biyu ku saya kowanne ya bada dubu hamsin hamsin to saboda haka a cikin ku duk wanda ya tashi siyar da nasa kason to dole ne ya siyarwa wani daga cikinku ko ya siyar maka kai wanda kai da shi ne kuka saya idan wani kuma ya zo ya siya ko ya je ya siyarwa wani to kana da iko ka tada cinikin kana da iko ka tada cinikin hakanan ko da shi ma wanda aka siyarwa ya siyarwa wani za ka duba farashin da kaga dama ka siya a ciki hau kuma ka siya daga farashin farkon saboda hakinka ne aka je aka saya hakanan duk wani abin da ya samu wannan abin da aka siya kasancewar hakinka ne to ba za a ce kai za ka rama ko za ka biya ba ko yana kanka ba shi wanda ya siya shi ne zai biya ko ya rama kuma sai ya koma gun wanda abokinka wanda ya siyar masa da hissasa ya karbi abin da abin da yake wannan shi ake cewa shufa ana da bukatarsa sosai da sanin fikunsa a irin wannan zamani da ake yawan yinsa sosai ta yi kuwa duku sai gida daya ta yi kuwa duku sai shago daya ta yi kuwa duku sai gona daya ta yi ku siya kwadu dai ku sai wani abu wanda yake tabbatacce ko gindin mangoro daya a gonan wani ya siyar muku biyu to duk wannan shine ake cewa shufa alhiba kuma a kyauta ka bawa mutum abu kyauta shi kuma kala biyu ne akwai wanda ka bashi kyauta saboda a kulla zumunta akwai wanda kuma ka bashi kyauta saboda idan kai ma uzuri ya same ka ya ƙara ya baka ko ya akalla ya baka abin da ka bashi abin da mata suke yi a biki akwai sadaka akwai sadaka shi ne wanda za ka bayar fi sabilillahi wanda shi baka da ikon idan ka bayar ka janye sannan kuma akwai alhubus shi ne wakafi abinda za ka ware domin wasu su yi amfani da shi fi sabilillahi akwai arrahan jingina akwai al'ariya shi kuma a aro ka ba wa mutum aron abu in yi amfani da shi ya mayar maka kyauta fi sabilillahi ba tare da ya bada komai ba in kuma zai bada wani abu wanda shi ake kira kira ko kuma idan irin na su gida ne to ana kiran shi shi wannan ijara alwadi'a kuma ajiya wallukata shi ne suntuwa walghasbu kuma shi kuma kwata kwata din kala biyu ne akwai ghasbul aini akwai ghasbul manfa'a ghasbul aini kamar lawanin garinku ne ya kwace magona ko ya kwace maka da baiwa saboda fin karfi sannan hasbul manfa'a kuma shine mutum a yi rafin din a baiwarsa amma ita din ba a sace ta ba to hukuncin wayannan abubuwa to su ne zai zo a cikin wannan babi wa inna mashfa'atu fil masha inna ma da inna ma adatu qasrin yana nufin a shufa'a ba ta kasancewa sai abun da yake tabbatacce asabit shi ne abin da za ku haɗu a kansa zai zo ya buga ma misali a kai shi yasa ya ce wala shufa'ata fi ma kad kusima ya ce duk wani abin da ba masha'i ba ba a haɗe suke a haɗe suke a karkashin mallakan ku duka ba abin da aka zo aka raba kowa ya san nasa wala lijarin haka na babu shufa haƙƙin a siyar mishi shi makwabci sabanin abin da sau tari yanzu aka ɗauka in kana da gida za ka siyar ba dole ba ne sai makwacinka za ka siyarwa kana da haƙƙin ka siyarwa kowa tun da gidan arabe ne gidansa daban a gidan kama daban inda misali a ce a gidan na ku biyu ne kuna ciki ko kai ne a ciki amma ku biyu kuke da gidan to wannan dole ne yana da shufa wala fi tariqin haka nan babu shufa kan titi kamar lungu lungu wanda yake kai za ka shigo gidanka shi zai shigo gidansa to wannan shi ma ba shufa a ciki wala a rasata darin haka nan balballa na gida gidan da kada kusimar buyutuwa wanda an riga ya an raba dakunan wannan gidan kowanne daki da babballansa da wannan balballan wannan gidan ko finayin wannan gidan to ba shufa a ciki wala fi fahali na khilin aw bi'irin kad kusibat haka na misali a bishiya ta dabino ko rijiya wanda an rigaya an raba an raba a gunda bishiyar dabino take au ko kuma in gurin da rijiyar take an rigaya an raba kowa ya rigaya ya san nasa shi yasa ya ce au birin idza kusimatin na hudu idan aka raba a bishiyoyin dabino wanda kowa ya rigaya ya san nasa wannan guda uku na wane ne guda hudu na wane ne guda biyar na wane ne kowa ya san nasa awil ardu ko kuma wannan filin to an riga ya an raba kowa ya riga ya san nasa misali fulotin da muka yi magana a kai da zaran ku hudu kuka sai fuloti a naira dubu ɗari kuka ba da dubu ashirin da biyar biyar take in an sa kowa ya zo ya sa bekam nashi wannan nawa ne wannan nawa ne to wannan shi ma babu shufa a ciki wala shufa'ata illa fil ardi wa ma yattasilu biha wannan bayani ne yace samsam ba shufa sai a abin da ya shafi kasa da duk abin da yake haɗe da kasan minal bina'i na gini wa shajari ko kuma bishiyoyi gini aka yi akan wannan kasan hau ko kuma bishiyoyi aka dasa wala shufa'ata lil hadiri ba'da sana hakanan a abokin da kuka hadu kuka sayi wannan fuloti tare dubu ɗari kowa ya bada dubu hamsin hamsin idan yana nan ka tashi siyarwa shekara guda kana ta talla yana ji bai yi magana ba to hakkinsa na siyar masa ya tashi amma kafin wannan shekara dubun da ka siyarwa yana da haƙƙin ya je ya karɓa ya ba da kuɗin wal ghaibu ala shifatihi amma shi wanda baya nan to shi wannan ko yaushe yana kan shuwarsa ko shekara nawa ne ka siyar da nasibin kai dan ya zo zai iya tada cinikin ya saya abun wanda ka siyarwa wa in talar ghaibatu ko min dadewar rashinsa ko da shekara nawa ne baya nan ya zo to zai iya warware cinikin sai ya saya wa udatu shafi'i alal mushtari yace damanin da shi abokinka wanda yake da haƙƙin ka siyar masa da nasibinka yake kansa to in ba shi ne ya siyi abin ba ka je ka siyarwa wani daban to damanin baya kansa yana kan shi wanda ya siya ne ma'anan damani shine duk abin da ya faru ga abin da nasibin da ka siyarwa wancan ko fata ya yi shi zai biya in lalacewa ya yi shi zai gyara kasancewar wannan shi yana da shufa sharikinka ne abokinka ne to baya nuna a damani yana kansa tunda ba shi ya saya ba inda shi ya saya to damani yana kansa inda ba shi ya saya ba yana gun wanda ka siyarwa to saboda haka duk abin da ya samu abin yana kan shi wanda ya siya ba shi wanda yake da haƙƙin shufa ba wayu ka shafi'u sannan shi bayan shi wancan ya siya to shi wanda yake da haƙƙin a siyar masa ba a siyar masa ba to za a dakatar da shi ma'ana za a zo a ce ya tsaya akan abu guda daya ya tsaya akan abu guda daya to imma fa imma a kaza ko imma ya zo ya bada kudin ya karba abu taraka wa imma kuma ya bar wa shi wanda ya siya din dole ne ya zafi daya daga ciki wasu suna cewa za a kai wa alkali ko hakimi ya yanke hukunci wasu kuma suna cewa tsakaninsa da abokinsa wanda suke da abin ya je ya sayarwa wani to a nan ne za su zo su gama ko ya ba da kudin ya karbi kayan au ko kuma ya bar wa shi wancan wanda ya siya din a nan akwai wasu matsaloli guda biyu wanda ya kamata a yi bayani a kansu a nan da ya ce wa uhudatu shafi adal mushtari din wannan ba ko yaushe bane akwai matsaloli guda biyu aka yi istisna'in su a wannan itlaqi da wannan umumi shine mutum ne ka bashi kudi na mudaraba ko kiradi wanda zai je ya kasuwanci da shi to da wannan kudin sai ya siyi wani shiksu ko hissa ko nasibi wanda muka yi bayani a kai wani kaso daga cikin wani fili ko gida ko bishiya to shi wannan da ya siya to imma ya kasance wato shi da kansa da ya siya ya zama shafi wa imma ya kasance tun da kudin ba nasa ba ne to wanda ya bashi kudin yake kasuwanci shine zai zama to shafi'i a waɗannan halayya guda biyu duka to shi alba'i wanda ya siyar din wato a waɗannan halayya guda biyu to damani a kansa ne baya kan shi wanda ya siya ma'ana shi wannan wanda aka ba shi kuɗi da mukarada ko kirati daga cikin kuɗin ya siya to damanin baya kansa a waɗannan misaloli guda biyu wala tuhabu shufa'atu ba a kyautan shufa kyautansa shi ne ka ce wannan a nasibi na ne ni da wane kayanmu ne amma duk lokacin da zai siyar na baka haƙƙin shufa din ka je ya siyar ma wannan bai halitta ba wala tuba'u hakanan ba a sayar da shufa din ma'anan ba a sayar da shufa to shi ne ba zai yiwu ka je ka siyarwa wani shufa'ar cewa duk lokacin da abokinka da kuka siyi wannan fili tare da shi zai siyar da kasunsa to shi zai saya ma'ana ka siyar mishi ne da haƙƙin sayan ka siyar mishi haƙƙin sayar wannan shi ne abin da yake nufi wato kusan mu bai na shuraka'i in aka tashi kason abin da su suka hadu suka saya to za a kasa bi kadiril an kowa da gurgudun gurgudun nasibin da yake da shi ma'anar wannan kuwa shine yadda muka buga misali fuloti ne mutane guda hudu suka saya a naira dubu ɗari kowa ya bada dubu ashirin da biyar biyar to idan ɗaya daga ciki ya tayi zai siya to za a zai siyar da nasa a kudin da aka yi wa wannan nasibin nashi a lokacin da zai siyar to cikin mutane su uku da suka rage to kowa zai ba da sulusin wannan kudin misali da ya tashi siyar da nashi kason sai ya siyar naira dubu talatin wato ya ci riban naira dubu biyar kenan to cikin kowa zai zo ya ba da naira dubu goma goma kenan wannan kason nashi ya zama naku uku bayan kowannen kuma yana da kwata-kwata na filin saboda haka idan kuma ya kasance su biyu ne suka saya a dubu ɗari amma mutum ɗaya ya ba da naira dubu saba'in da biyar ɗaya ya ba da naira dubu ashirin da biyar to a wannan lokaci shi wanda shi wanda ya ba da dubu saba'in da biyar din to shi ne wanda zai biya wannan naira dubu talatin din ya zama nasa shi kadai in kuma ya kasance wani ya ba da naira dubu hamsin wani ya ba da naira dubu ashirin da biyar cikin uku to shi wanda ya ba da naira dubu hamsin to zai zo ya ba da naira dubu ashirin cikin naira dubu talatin din da shi wancan ya siyar da nasibinsa shi kuma ɗayan mai dubu ashirin da biyar sai ya ba da naira dubu goma ya kasance kowa yana da fasentin din a abin da yake da shi a cikin wannan shufaɗin waɗannan hukunce-hukunce su tari da mun karanta risala amma ba ma fahimtar hukunce-hukuncen da ya shafi shufa saboda akwai abubuwa da yawa a ciki asalin a shufaɗin ana so mutum ya gane cewa baya kasancewa sai an tashi an sayar da nasibi ma'anar shu'a shine haƙƙin a siyar maka kasancewar shi wanda zai siyar din kai da shi ne kuka kuka saya yake so zai siyar da nasa kaso din to da zarar ya ji ya siyarwa wani baka sani ba ba ta yi wanda ya siyarwa ba kwa shiri da shi ko ba za ku ceto ba ba za ku shirya ba to kaga kenan dole ne kai din kana da haƙƙi ya siyar maka da nasibinsa to haƙƙin a siyar maka din shi ne shufa kasonsa da fasentin da yake da shi a abin da kuka da kuka saya shi ne nasibi ko wanda kai kake da shi ana cewa nasib ana cewa shiks ana cewa hissa sannan shi a shafi'u shi ne wanda yake da haƙƙin a siyar masa ma'ana tsakanin ku biyu wanda zai siyar da nasa kaso to abokinsa shi ne shafi in kuma ku uku ne ko ko ko biyar ko da yawa to in kai ka tayi siyarwa sauran su ne shufa'a jam'i na shafi kenan sannan kuma idan wani ne daban baya cikin ku ya je ya saya to shine wannan ake cewa almushtari shi kuma wanda ya siyar masa nashi kaso shi ake cewa alba'i to saboda haka ne da zo muka yi bayanin matsala cewa da zaran an bar shafi an je an siyarwa wani mutum daban to shi zamani da uhuda baya kan shi shafi duk da kasancewar shi ne yake da haƙƙin saya tunda ba shi aka siyarwa ba ba ruwansa in abin ya bata wanda ya siya shi zai rama har zai rama in kuma ya bace wanda ya siya shi zai gyara banda matsaloli guda biyu da muka yi bayani a kai to daga wannan babi na shufa shine ya ci gaba da bayani akan a hiba wato kyauta wanda daga baya wajen tarjama muka kasa kyautan zuwa kashi biyu kyauta da niyyar in ka tashi biki kai ma a ƙara a baka ko a baka alalakal abin da ka bayar kyauta kuma saboda kulla zumunci